الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم يا جماعة المسلمين bayan godiya ga Allah mai kowa mai komi da salati da sallamawa ga fiyayyen halitta annabi Muhammad hira da amincin Allah ya ƙara tabbata a gare shi da addu'o'i ga mutanen alkhairi wanda sun ga yin gidan gaskiya Allah ya ji kansu da rahama in tamu ta zo Allah ka sa mu cika da imani alhamdulillah Allah ga dare mu da zuwa wannan rana ta lahadi da muka saba karatu na fiqihu wanda Allah ya ba mu iko da dama mun kare a hadari aka ce to a dauko hallul masail wanda take karin bayani akan ita a hadari din kuma kamar yadda muka yi magana wancan lokacin cewa shi mai hallul masail shi mai a hadari wanda ya rubuta ta cikin yaddan ubangiji ya rubuta littafin nan ne yana dan shekara sha bakwai gaba ɗaya a rayuwarsa ma shekara sha bakwai a wannan gidan duniya ɗin idan aka ce shekara sha bakwai har yaro ya kai ya rubuta wannan kasan ba iya neman dukiyar duniya ya tsaya ba kenan iyayensu sun yi aiki kwarai ubangiji allah ya ji mu da rahama baki ɗaya sannan ya zo ya rasu a yana da shekara ashirin da ɗaya a duniya littafin a hadari kuma an rubuta shi kamar yadda muka faɗa farko an rubuta shi yau shekara 461 da wayansu abubuwa a kai kaga tafiya ta kai tafiya ai amma duk da haka in an ɗauko shi kaman yau ne aka yi shi don ilimin da yake ciki alkur'ani ne da hadisi to Allah ya kaddara muka gama wannan littafi da tambayoyi da yake ciki da sauran ayyukoki wannan yadda ne na ubangiji da horewarsa kawai ai sau da yawa akwai waɗanda za a ɗauko littafin kuma ba a kai ba sai a samu ɗayan biyu ko a daina karantaswan ko masu karantun su daina zuwa sai a gaji gaba daya amma tsawon watannin da aka dauka ana wannan aiki din akwai wanda tun da aka fara darasin nan ba ran da ba a yi da shi ba in dai ka gaba ka ga wani bato za ka ga me ne faru wata matsala ce ta sa baya ai abin da Allah Allah ne ya bashi dama da ikon hakan ya faru ba horewa bane na mutum a ubangiji shine yake yi in kaga an kira mutane shi yasa ubangiji sai ya raba bai ce ya ayyuhan nasu sai ce ya ku mutane in ka ji mutum akwai kafiri akwai musulmi akwai munafiki akwai kowa ma a ciki dan me don an ce mutane ne sai to ka gane abin da za a bayar na umurnin ga yadda yake sai ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna khalaqnakum min zakarin wa unsa ni ne na halicce ku fa daga wani mutum namiji da mace wajen Allah kun shu'uban na sanya ku shu'uban yanki yanki ƙasashe kenan amerika ina ko ina dai gashi nan a yayyanki wa ƙaba'ila da ƙabilu kaga wannan kace wannan kaza ne kaga wannan kace wannan kaza ne me yasa ubangiji ya haka yace inna karmakum indallahi atqakum amma fa mai jin tsoron Allah a cikin ku shine wanda yake da kyakkyawar rabo ba na fika kuɗi ba ba na fika ƙarfi ba ba na fika yawan dangi ba ba na fika komai ba a'a meye ne na fika jin tsoron Allah wurin bautata masa shikenan kawai abin da ake nema kenan mutumin bai samu haka ba ya yi asara ko bai yi ba mutumin da yake da imani shi yake girmama waɗanda suka haife shi don duk duniya kuma ba wanda zai sake ne ya sake haɗiye shi ya sake haifansa Allah ka bamu da sauki yanzu imam yake magana cikin cewa wannan ibada ba za a yi shi ba sai da ilimi to ashe kuwa idan baka sani ba to haka zaka dinka bautata wa ubangiji kaga kaman kana samun lada kuma baka samu saboda me saboda ba karatu kai ba kaga ana yi ne kawai kai ubangiji Allah ya mana mafita kuma duk faɗi tashin da ake nema fa shine in ka mutu ka samu sawaba shikenan kuma mutuwa dole ne ko ba dole bane in dai kwana ya zo karshe sai an mutu kawai dada kamawa Allah ibada ka bi ubangiji da'a baka bi ba dai shikenan ka nemi ilimi baka nema ba oho ba tare dukiyar gidan duniya ita ce sauka lahira lafiya kalau ba Allah ka bamu da sauki ka mana mafita sannan muna mika ta'aziyyarmu ga makotan masallaci wadda Allah ya kaddara jiya Allah ya karbi kwanan ɗaya daga cikin bayinsa ubangiji Allah ya ji kanta da rahama Allah sa ta hutu haka ubangiji yake kayansa ya kawo ya kuma ɗauka don me don ubangiji shi ya halicci kowa kuma ya yi shi da kadar da lokaci idan lokaci ya zo to kuma sai an tafi ubangiji Allah ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe kusa ko nesa ita wannan bayar Allah da ta bar gidan duniya ubangiji Allah ya jikanta da rahama da sauran waɗanda suka bar gidan duniya din duka ubangiji Allah ya sa abin da ta bari ya zamanto alheri wa musulunci kusa da nesa abin da zai zamanto matsala ga rayuwa Allah ya raba mu da shi ya raba shi da mu kuma yau shine rana na farko da zamu fara wannan littafi na halul masail din Allah ya ba mu iko da dama na yi don shi kuma ya karba mana ya sa aljannar firdausi ita ce makomar mu duka kuma addini ba zai yiwu a yi ta karatu ana ƙala ya ce kawai shikenan a fassara baki da baki a wuce wurin shikenan kawai abinda babban burinka a gama littafi ba shine ba babban burinmu shine mu gane ibadan da za mu yi din Allah ya karba shine babba in ka jance ya ayyuhal ladina amanu to aikin da za a bari yana da wahala yasa ka wata aya tace ya ayyuhal ladina amanu sai aka ce me kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum kaga an rubuta muku azumi kai ka san azumi ai ba dadi ne da shi ba me yasa aiki ne na imani shi yasa aka kira masu imani da aka je can a gaya maka kai waye ne daga ina kake sai aka ce ya ayyuhan nasu Allah ya sa mu gane haka din Allah ya ba mu da sauki wannan mai littafi ya ce a mukaddimansa bayan ya yi bismillahir rahmanir rahim ya yi dukkan yabo da godiya ga ubangiji mai kowa mai komai sai yake faɗa mana dalilin yin littafin da yake magana cewa littafin nan ya yi shi ne saboda wata matsala da ta faru a ƙasarsu duk abin da ya taɓa musulunci a gabar to ya taɓa na yamma ma sai aka samu waɗansu ka sa musulunci in ka dace munafiki to musulunci yake samun shi idan an ce kafiri to dama yayi kafirci ma bare musulmi bare yayi munafirci sai zamanto suna sukan fiqhun musulunci kasan idan ana so a jarraba ku sai ga mutum gashi a gaba a addini amma kuma sai ya zamanto lalatacce kuma an samu damuwa kenan ko Haruna Rashid khalifa ne yana da mataimaki sai mahaifiyar haruna rashid din sai ta ce kai wannan mataimakin ita bata yadda da shi ba sai ce haba wannan muna aikin addini da shi ba komai ai lafiya kalau aka ci gaba da tafiya a kuwa ana nan ana nan sai aka gane yana ma wa musulunci zagon ƙasa shi din yana mataimakin kalifan duniya ba na musulunci akwai matsala ko babu wani lokaci ya yi rubutu masu yawa a musulunci ya watsa da bincike ya kai bincike ya ritsa shi ya ce to ai amma samu matsala don matsalar shine ya ma wa musuluncin nan illa don ya rubuta hadisai na ƙarya kuma ya watsa a cikin to ka gani alƙur'ani ne ba za ka iya ƙara masa komai ba amma hadisi fa yanzu gashi nan ya ce to ya yi hadisai na ƙarya da hannun sannan ya rubuta ya watsa musulunci kuma ya yi haka ne don fansa don lokacin da musulunci ta je ƙasarsu ta mamaye ƙasar ta kashe masa iyaye shi kuma ya ce sai ya ɗau fansa to shine ya ɗauka ta nan Allah ya sauwe wannan mai littafi sai wani suka fito suna ta sukan fiƙihu musulunci dukkan abin littafai na fiƙihu sai suna sukan su sai ya ce to ai lalle aiki ya kama shi zama bata samu ba har suna tattara littafan fiƙihu ana konawa da sauran abubuwa sai ya zamanto sai ya zauna aka ce wani headmaster ne a makaranti a makarantar islamiyya a ƙasar mali shine sai ya ce to ba zama zai iya abun da zai iya don me don ya ga yana fitarwa wannan littafi a halari sai fara daukan a halari daga cikin littafin fiƙihu ya fitar masa da abinda shi mai littafin bai rubuta ba bi ma'ana abinda ya yi tunanin a kayan dinka ba da hukuncinsu sai ya dinka kawo ayoyi da hadisai don mutane su gane cewa ai fiƙihun ba an yi shi haka kawai bane da ilimi a kai allah ya ganar da kuma abinda ake nufi da fiƙihu shine ka gane abinda kake yi da gaske a addini shikenan ka huta allah ya bamu da sauki kuma ya ce wannan littafi ya rubuta shi ne 28 ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1391 ya rubuta littafin kaga tsakanin shi da littafin ahadari a yanzu ai nisan ya kai nisa ahadari da ya zo mai littafin ahadari ya faɗa ma a lokacin da aka yi to yanzu wannan mai littafin ya gaya maka lokacin yanzu kusan shekara hamsin ne ba da suka yi can baya da wani abu da yin wannan sharha ɗin Allah ya ganar da mu a watan boko kuma ya ce ya rubuta littafin ne ranar ashirin da hudu ga watan mayu shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da saba'in da ɗaya yanzu muna 2000 nawa 2020 nawa 24 kagan ka lissafa sai ka samu iya shekarun bata cika 60 ba ne Allah ya ba mu da sauki to lokacin da yayi wannan littafi kenan ai ya ga mana dalilin yin littafin ko to mu masu karatu kuma mene ya zama a kanmu mu gane me ake nufi a cikin littafi Allah ya ba mu ikon yi sai ya ce bismillahir rahmanir rahim wannan littafi na wuce mukaddimin ba saboda za ta ja lokaci bismillahir rahmanir rahim ya fara littafi yace da sunan Allah mai rahama mai jin gai qala sheikh rahimahullah shafi na shida ne a nawa ne yawa shi ne kan littafi ƙala sheik rahimahullah sheik ya ce Allah ya masa rahama ta'ala ba'adal basmalat ya ce bayan ya yi bismillan yin littafinsa wasalatu wasalamu alan nabi da tsira da aminci ya tabbata ga bisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi da alayansa wa sahabihi da sahabbansa abokansa kenan albararati waɗanda suke kubutattu abinda ake nufi da su wannan tsarkaka wanda Allah ya zaɓa don wa ya zaɓa don annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su zauna tare da shi abinda da Allah ya cire annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya zaɓa masa abokai ma waɗanda za su yi mai rayuwa da shi ha kuma ubangiji yake tsarin sa sai ya fitar muku da shugaba ya fitar muku da wanda suke kusa da shi mutanen alheri Allah ya mana mafita ya zaɓa mu da mu a cikin alheri ya ce awwalu ma ya jibu alal mukallafi farkon abin da ke waje ba a kan baligi tashihu imanihi ya inganta imaninsa wannan kalma ita ce ta farkon littafin hadari ya yi kuma littafin figihu duk littafin figihu da za a fara karanta maka shi sai ya maka shimfiɗa na tauhidi kaga kamar tauhidi za a karanta ma amma me yake nufi ayin baka san Allah ba ko da ya faɗa maka mahimmancin tsarki ba za ka gane ba don zuciyar ba ta da tsarki ya ce to awwalu ma ya ji bu'alar mukallafi farkon abin da yake waje ba akan baligi tashihu imanihi ya inganta imaninsa albayan ya ce almukallafu waye ne mukallaf ɗin sai ya ce huwal baligul aqil shine baligi mai hankali ya balaga bi ma'ana ya kai yin mafarki ko da bai yi ba wanda suke tsaransa sun yi to hukunci yana kansa shi ce shi ne waye shi ne baligi allazi balagatu da'awatu dinil islami ya ce kuma shi ne fa wanda kira na addinin musulunci ya iso zuwa gare shi ko da ya balaga a al'adance amma kira na musulunci bai zo zuwa gare shi ba akwai sauran aiki ba shi ne mukallafi ba Allah ya ganar da mu to ai yayi maganar imani da yace mukallaf sai yace tashihu imani al sai yace al-imanu abinda ake nufi da imani kuma huwa tasdiqu bima jaa nabihi nabiyuna muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace shine ka gaskata abinda annabinmu yazo da shi tsira da amincin Allah ya ƙara tabbata a gare shi min indillahi ta'ala wanda ya aiko wanda ya aiko ubangiji wanda ubangiji ya aiko annabin da shi qawaidul iman qa'idojin imani tunda an yi ma magana al-imanu yayi maganar imani sai ya ce to imani yana da ka'ida kuma komai yana da ka'ida musulunci kai a rayuwar addini a rayuwar duniya ma haka na al'ada ba yana da komi yana da mai ka'ida in baka cin ka'idarsa ba kuma ba za a zauna lafiya da shi ba yanzu baka gane baka sayo mota ko mashin sabo a ce maka nan ana zuba mai ne sai ka ce kai ruwa za ka sa a wuri ka gani in za a zauna lafiya to ka gani ka'idar ta a sa mara mai in ka ce ruwa ne to shi kenan sa ruwa sai ka buga sai a tafi mu gani la samun gane ya ce kawa'idul imani ƙa'idodin imani sittatun guda shida ne ya ce al'imanu billahi ta'ala yin imani da Allah maɗaukakin sarki me yin imani da Allah zai zo ya fassara maka a gabacan wani mala'ikatihi kyarami da kuma mala'ikun Ubangiji maɗaukaka wa bi kutubihil muqaddasati da kuma littafafan ubangiji da aka saukar tsarkaka littafin guda nawa zai zai gaya maka a gaba wa rusulihi da manzanninsa alma'asumina waɗanda ubangiji ya tsare su ya katangance su daga yi masa laifi wal yawmil akhir da rana ta ƙarshe wa bil qadari da qaddara khairihi wa sharrihi ta alheri ko ta sharri wannan abin da ake nufi sune guda shida sune me qawaidul iman sune qa'idul iman ma'ana abin da ake nufi da qawaid shi abin da ake nufi rukuni wanda in babu ɗaya to babu ba za ka ce ba ka yadda da Allah ba amma ka yadda da akwai annabawa a kaga ba zai yi ba kenan shi yasa sai ya fara jira maka wayannan sai ya ce al-imanu billahi ta'ala sai ya dauko na farko ya ce yin imani da Allah madaukakin sarki fa'alam annahu yajibu alal mukallafi ka sani wajibi ne akan shi baligi din nan bi ma'ana wanda aka dora masa aiki an ya arifa ma ya jibu fi haƙƙi maulana da ya san menene haƙƙin ubangiji a kansa jalla wa'ala mai girma da ɗaukaka ko mai girma da buwaya duk ɗaya wa ma ya sahilu da mene ya koru ga Allah ba za ka danganta shi da shi ba wa ma ya juzu da mene ya halatta ga Ubangiji wannan halal ne ga Ubangiji yanzu ko mutum in an ce abu kaza halal ne a wurinsa yanzu kaddara cin kifi wani sai ce maka ni ba na cin kifi wannan ce ni kuma ina ci kaga abu halal kenan Allah ya ganar da mu to yace sai sai aka kwatanta maka aka ce to ka gane imani da Allah shine me an yi arifa ma ya ji fi haƙƙi maulana jalla wa'ala baligi ya gane meye ne haƙƙi na ubangiji a kansa wa ma ya stahilu da abin da ya koru ga Allah ba za ma ka danganta Allah da shi ba wa ma ya juzu da abin da ya halatta ga ubangiji wannan wurin Allah halal ne ya yi alwajibu fi haƙƙi ta fi haƙƙi ta'ala fi haƙƙin lahi ta'ala ya ce wajibi akan haƙƙin Allah mutum ya sani fi haƙƙihi ta'ala na sifatan ya ce akwai siffofi guda ashirin da mai littafi ya cire zai yi magana a kansu wahiya ita ce alme wujudu samuwan ubangiji ha in ka ce ba ubangiji wani lokaci sai na umar iya zaune an mar wani tambaya aka ce yanzu duniyan nan aka ce akwai wanda ya yi ya ce akwai mana so ya za a yi su gane cewan akwai wanda ya halitta ya halicci duniyan nan duka sai suna ta mara tambayoyi shi ya yi shuru kawai ya rabu da su suka ce ha to ko baka da amsa ne ya ce a iya tunani ne wata jirgin ruwa ne ta zo bakin gaba ta loda wa kanta kaya ta tafi da kanta ta je ta sauke a ƙarshen gaba ta kuma dawo ce kai ya za a taɓa yin wannan abun ya ce to dole sai an samu wanda sun lura mata eh dole sai an samu wanda suka sauke ya ce ya ce to duniya ba za ta zauna haka kawai ba ko wanda ya yi ta ke kaga amsa cikin lissafi a tunaninsu aka ba su mai amsansu Allah ka ganar da mu sai ce kala ta'ala fadin Allah madaukakin sarki afillahi shakkun fatiri samawati wal ard afillah wai game da samuwan ubangiji ne shakkun kuke kokwanton shin akwai shi ko babu fadiri samawati wal ardi wanda shine ya kagi sammai da kasai fadirin an ce shine wanda ba kayan wani ya gani ba yayi duk wani technology na duniyar nan da kaga an yi shi to wani abu aka kalla cikin halittar ubangiji sai aka yi shi ko me shi amma shi ubangiji fadiri samawati wal ardi shi ya kagi sammai inda kasai Allah ka ganar da mu badi'u samawati wal ardi ga wata aya tace badi'u samawati wal ardi yace ai shine ya fari sammai din da kasai anna yakunu lahu waladun ya za a ce wanda yake halittan abu a ce ma yana da da ya ma za a yi wannan ai ba zai yi ba mai halitta ya haihu ta ina kuma walam takul lahu sahibatun kuma bai kasance yana da mata ba bare a ce ya haihu bai kasance yana da mata ba bare a ce mene ya haihu wa khalaqa kulli shay'in ai shi ubangiji shine ya halicci komai wa huwa bi kulli shay'in alimun shi ubangiji ga komai masani ne zalikumullahu rabbukum to na inna allaha eh to ko mun sha bamban ne a wurin wannan aya da yace wa huwa bi kulli shay'in alimun tace ga komai alim Allah masani ne sai ce zalikumullahu rabbukum to wannan shine wanda yake ubangijin wanda yayi wannan aiki la ilaha illa huwa babu abun bautawa da gaskiya sai shi khaliqu kulli shay'in shi ya halicci komai fa'buduhu ku bautata masa wa huwa ala kulli shay'in wakil dan ubangiji akan komai wakilun ne shi shi ne mai kaddara komai shi ya san komai kai kan sai abu ya faru aka ce kai da na sani ma wallahi da ban yi ba ba shine ba mutum kenan wanda ubangiji ya halitta yake kera abunda sai ya je barna a wuri kaza ya ce ya mar iyaka daga nan zuwa wuri kaza yake so ya je yi barna to ina ubangijin da ya halicci wanda ya wannan kuma in ya ce duniyan nan yanzu duka yana bukatar ta narke ba za ta narke ba ubangiji Allah ka ba mu ikon jin tsoronka ana magana akan me wujudu yace alqidam qala ta'ala fadin Allah madaukakin sarki huwal awwal ai shi ubangiji shine na farko tun ba farkon wal'akhir kuma shi ne na ƙarshe wazahiru shi ne bayyana walbatin shi ne koyo huwa bi kulli shay'in alimun ubangiji ga komai ya sani albaƙa'u wanzuwa ƙala ta'ala kullum man alaiha fan komi da ka sani a duniyan nan zai ƙare to me zai rage wa ya buƙa wajen rabbuka zuljalali wal ikram ba abin da zai rage sai me sai fiskan ubangijinka abin da ake nufi ubangijinka mai halitta shine kawai zai tabbata gidan komai ya kare in juninka tara gida da mota da waye komai ma yanzu duk ya gama ubangiji shine mai mallakar kasar kuma da abin da ke cikin ta duka ba duk an gama ba Allah ka ganar da mu al mukalafatu lil hawadithi sabawan ubangiji mai halitta da abin da aka halitta na hudu kenan ba قال الله تعالى Allah madaukakin sarki yace laisa kamithlihi shay'un ai babu abin da yake kama da ubangiji wa huwa samiul basir dan shi as-sami'u ne mai jin ji ne kai yanzu idan mutum biyu suna magana kace kai shiru in ji to nawa zan ji kai shiru in ji mana to banda ubangiji ba irin jin ubangiji ba kenan jin ubangiji shine duk wani jin ji din shi yake ji kan duniya duka za su yi magana lokaci guda kowa ya san me ya fara Allah ka ganar da mu oh kai da man an tafi barka ku Tawo ka ji aiki sabon bugu kan ba Allah ka ba mu da sauki wa huwa samiul basir dan shi ubangiji ne as-sami'u ne al-basirun mai gani haka gani ma in mutum biyu zai ji kai matsan gan shi mana ba shi ne ba to banda ubangiji in ka ɗauki ubangiji irin ganin ka yake to ba ka san Allah ba lalle ba ka san Allah ba qiyamuhu ta'ala bi nafsihi tsayuwan ubangiji da kansa me yasa duk halittunsa ba abin da ya aro kayan wani yayi a Allah ka ganar da mu ai la yahtaju ila muhalli kasifatin ai ubangiji baya da bukatuwan guri yau a ce ai ha ba ana masallaci dakin Allah ba to ka cewa in ka zo za ka ganshi ne ana ha ko za ka ganshi ne kace ka je kaba ai ta mutanen kun ta gabar gabar din nan mu sun je kaba fa ya zaga zaga ya cika mutumin na kamfana ciki eh wai Allah ina zaka ba wa Allah daki Allah ka ganar da mu ya ce to ubangiji ƙiyamuhu ta'ala bi nafsi ai la ya hataju ila muhallin kassaha menene kasifati kai kamar abin da aka halitta yanzu in ka ce gidansu musa in ka je kana tsammanin ka same shi nan in ka je gidansu ibrahim ai ba ka samu musa ciki ba to shi ne abin da ake nufi ubangiji shi bai da wannan wala muhsin haka ne wala mukassasin yukassuhu bi wujudi kuma babu wani wuri da za a keɓe keɓance ce wannan ne za ka zo ka same shi Allah ya sa mun gane qala ta'ala fadin Allah madaukakin sarki ya ayyuhan nasu ya ku mutane antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ganiyul hamid yace kai ku sani fa ya ku mutane antumul fuqara'u ku fa talakawa ne ila Allah ga zuwa ga ubangiji ha to waye ba talaka zuwa ga Allah ba waye ba gurin Allah yake nema ba duk kudin mai kudi ana yake nema duk ilimin mai ilimi ana yake nema duk girman mai girma na yake nema komai shi yasa yace fuqara uku talakawa ne an kai fakiri to me nema kenan idan lahi zuwa ga ubangiji amma ka san a duniya wani yafi karfin wani neman wani abu a wurin wani saboda me saboda yanda Allah ya dauka kai wallahu huwal ganiyu shi ubangiji shine wadatacce hamidun kuma abun godiya Allah ka ba mu ikon gode maka alwahadaniyatu kadaitaka cikin komansa shi kadai ne fi zatihi cikin zatinsa wa sifatihi da siffofinsa wa af'alihi da ayyukokinsa qala ta'ala fadin Allah madaukakin sarki da aka ce shi ubangiji shi cikin komai shi kadai ne wahadaniya law kana fihi ma alihatun illallah ya ce dade a cikin sammai da ƙasai innan akwai wani abun bauta wadda ba Allah ba lafasadata da sun wargaje ina zai zaune wanda ce ni zai yi ruwa a can wanda ce a can zai yi zan sauke wa mutanen nan arziki ya ce ni a can za a yi za a samu zaman lafiya yanzu ko a gwamnatance ko a rayuwance ma za a ga da shugaba da mataimakinsa sai a harɗe wani lokaci ba a samu ne to me yasa saboda yan adam ne amma shi ubangiji shi kadai ne cikin mulkin sa shi yasa yake komin sa shi kadai fa'alul lima yurid ne me aikata abin da yake so ne Allah ganar da mu fa subhanallahi rabbil arshil azim rabbil arsh sarki ya tabbata ga ubangijin al'arshi amma ya sifun daga abin da suke danganta shi da shi shine zaman ubangiji na da da ba zai kuma yi shi yasa aka ce lam yalid wa lam yulad bai haifa ba kuma bai ba haife shi ba Allah ya ba mu da sauki wa ilahukum ilahun wahid in baka gane ba abun bautan ku fa ubangiji shine guda ɗaya la ilaha illa huwa babu abun bautawa da gaskiya sai shi ar-rahman shine mai rahama ar-rahim mai mai ar-rahman ba haushe kasan sai ya raba ma ya ce arrahmanu mai kyauta a duniya ko arrahimun majikan muminai a lahira to cikin rahamaniyan ubangiji ne wanda bai bautata masa ma sai ya samu saukin rayuwa kaga yana ta fantamawa kuma abin da ya ga dama yake aikatawa me yasa rahamaniya ne ta Allah shi yasa dan kaga an ba mutum dukiya ba wai shine Allah yana son shi bane ya bashi haka a'a jarraba shi Allah ya dan kaga mutum da talauci ba ubangiji ya ya ki shi bane yasa ba bashi ba a'a jarraba shi ne Allah yayi Ar-Rahim mai rahama ubangiji shi yake me yake rahamtawa bayinsa ku kaje da zunubi ubangiji ya yafe maka ya saka a aljanna Allah ka ba mu da sauki amma fa duk wannan gara basan ba a yi ma wanda ya hada Allah da wani sam in kaga mutum na samun sauki a lahira ana yafe masa zunubansa to ya mutu da imani ne ya tara wayansu abubuwan da ba shirka ba amma inda ya mutu da shirka kam to wuta kawai zai tafi Allah ka bamu da sauki Allah ka ganar da mu al-qudratul ammatu qudra iko na gaba dai qala Allah ta'ala aya ko wanda yake da iko ma yanzu misali a ce maka gwamna yace to ba so ya ga mutane a cikin jihar sa misali ba fa jihar nan ba kam eh a can dai can ba so ya gani karfe biyar kattamawa sai a gida za a zauna ne kowa karfe biyar sai ga kawai yana ta me ta tafiya shi ma yana da wani guntun iko da haka ba shi yaki wani dan guntun iko ne yake rinjayen mutane sai ga wani gaba ɗaya shi wani ɗin kawai sai ya ɗauka duk duniya babu shi baya shi o to wannan jihar ma an yi o a to shi ke ka gani ai an ce wannan jihar ma an yi to Allah ka ba mu da sauki qala Allah ta'ala fadin Allah madaukakin sarki subhanallahi ma fi samawati wa ma fil ardh yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard yusabbihu ma fis samawati abunda suke cikin sammai an sa ma ma din tagalibun ne lil aqil ay ne mai ligairi aqil don marasa hankalin sun fi yawa akan masu hankali shi yasa aka ce yusabbihu lillahi ana tasbihi ga ubangiji ai ana tsarkake shi kenan waya ma fi samawati wal ardi duk abun da yake cikin sammai da kasai wa ma fil ard lahul mulk ai duk wani mulki na Allah ne wa lahul hamd duk wani godiya na waye na ubangiji ne wa huwa ala kulli shay'in qadir ga komai ubangiji shine mai kaddarawa in baka gane ba yanzu wani misali wani lokaci ka sayi fitilan ka fa ko tun shekara aru aru can fitilan ka nan ka zo tun fa kana saurayin ka ka zo ka kai aure wata rana kawai dan ka yana dauko fitilan sai ya zo ya rada ta daga sa ce ka duba ka ga yaron nan ya mun ajali mana shekara nawa yaron abun nan na nan to ranan kenan zai bar duniya abun kadar din shi ya zo waye sababin wargajewarsa danka tunda bai zo duniya ba za ka yi ta tattala shi amma ya zo duniya sai ya wargaje maka shi ya zama sababi kenan Allah ka ganar da mu al-iradatu amma qala Allah ta'ala na'am to al-qudratu al-amma mun yi shi ai ba shine muka yusabbihu ba haka ne ko yau wato to kaji ai kaza ana karatu kana tabani ko al'iradatul amma ƙalar lahu ta'ala inna huwa yi budi'u wa yi idu wa huwa ala wa huwa al-gafurur wadud ya ce inna lalle shi ubangiji huwa yi budi'u wa yi idu shi ne yi budi'u wa yi idu a fari abu a kuma mai dawo da shi yanzu a kashe mutum a ce zai ƙara tashi waye mai yin wannan sai Allah ah in baka gane ba yanzu sai kaga mutum ya haihu ko kuma kafin mutum ya bar duniya matarsa tana da ciki sai kaga ta haifi da sai a ce kaman su ɗaya da babansa yanzu ba uban bane mutu amma ga wani da kuma yayi kallon sa amma mun gane Allah ya ganar da mu in baka gane ba lura yanzu shukoki su tafasa ciyawa waye wanda ba kai ma suka su ba sai kaga idan an buga ruwan sama sai ga suna ta fita da ina suke ma oho baka ma sani ba amma yanzu gashi sun kone rani ta yi komi kun yi komin ku wani har an yi filasta da shi a gigin gini ba kawai daga yajin ruwa sai ya kama fitowa Allah kenan to wa fitar da shi Allah ku to shi ne abinda za ka lura da shi wa huwa al-ghafuru ai shi ubangiji al-ghafuru ne al-wudud shi ubangiji wadudun ne zul arshil majid ma'abocin al'arshin nan samen me fa'alun lima yurid shine mai aikata abun da ya gada fa'alun mai yawan aikata abun da ya gada mani in haka za a yi haka za a yi duk wani lissafin ka da lissafi sai dai kai haƙuri haka Allah ya gada ma a yi wa rabbu wa rabbuka shine ubangijinka ya khluqu ma yasha'u shi ubangijinka fa shi yake halittan abin da ya ga dama wa yaktar kuma ya zaba wa abun rayuwar da yake so yanzu in baka gane haka ba ka samu ma'aikatan lafiya suke maganan cewa ƙwayoyin halitta da suke da ubangiji yake sanyawa a cikin mahaifa yana watsa ƙwayoyin halittan dewa a cikin maniyin ɗan adam amma abinda Allah ya ga dama ya su fito shine ko ya zabi ɗaya ko biyu ko uku sai su fito duniya ya ce wance ta haihu amma ‘yan biyu Allah ya raya mana rayuwar addini la samu gane kuma al'ilimu na tara alallahu ta'ala faɗin Allah maɗaukakin sarki ya alamu ma fi samawati wal ardi yana sanin ai masani ne daga abin da yake cikin sammai da kasai duka ya sani wa ya'lamu ma me tusirruna wa ma tu'linun kuma ubangiji ya san abin da kuke boyewa ya san abin da kuke bayyanawa wa huwa al-alimu me bi zati surur shi masani ne fa akan abin da yake cikin kirazan ku yanzu kana zaune kana ta wasuwasi duk abin da kake ina ubangiji ya sani me kake wasu siyatawa a cikin zuciya ya sani yanzu in mutum kuna zaune da shi kana zagin sa ma me to ya ma yi ya da kai bai san ai me kake yi ba in ya ce ma wani kace a lafiya kalau yalla boye ya dawainiya amma a ranka kana zagin sa a ranka kana me kana zagin sa ai bai sani ba to ubangiji shi ya san duka alhayatu qala Allah ta'ala Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum shi ubangiji shine rayayye al-qayyum wanda yake tsayayye bi zati la ta'khuzuhu sinatun wala nawmun gengedi ba ta kama ubangiji bare bacci ina zai yi ina ayin ka danganta bacci sai dai ka danganta da mutum ko kuma halitta amma banda dai ubangiji wata wakal alal hayyin ladhi la yamutu wame wasabbih bihamdihi yace wata wakal ka dogara ga kan ubangiji wanda yake hayyun ne rayayye ne allazi la yamutu wanda baya mutuwa wasabbih bihamdihi ka tsarkake ubangiji kuma ka gode masa Allah ka bamu da sauki na goma sha biyu as-sam'u walbasu ji da gani ƙala Allah ta'ala ƙala lata me? lata kafa inna ni ma'akuma asma'u wa'ara lokacin da annabi Musa da Harun za su tafi zuwa ga Fir'auna sai Allah ya ce da suka ce da Allah to sun san Fir'auna ja'iri ne ai to don Allah ya karfafe su ya kara musu karfi sai ya ce da su me lokacin da za su tafi sai ce lata kafa kar ku ji tsoro ku je zuwa ga shi innani lalle ni in ji ubangiji ma kuma ina tare da ku dai ku biyu din asma'u ina jin duk abin da za ku yi wa'ara kuma ina ganin duk abin da fir'aunan zai yi da gare ku je kawai ai ko yaro ne yanzu ce zai je fitsari kace masa je ka ina kallon ka daga nan a sai ya ji karfin gwiwa kamar yana tafiya kana kallon shi me yasa ya yadda haka din Allah ka ganar da mu to ubangiji sai ya ce musu haka inna allaha sami'un basir don ubangiji sami'un ne mai ji ne basirun mai gani la tudrikul absar amma fa kaji gani baya garskan ubangiji a duniya wa huwa yudrikul absara amma shi yake yana ganin gani amma gani baya ganin ubangiji nabi Musa wa huwa latiful khabir annabi Musa ya taba wani magana lokacin da suka yi magana da ubangiji ya ji dadin kalmomin ubangiji sai ya ce ubangiji yana so ya ganshi yace annabi Musa baka yi imani bane yace yana so ya ƙara imani ne yace to unzuri la jabal dubo wannan dutsen idan ta tabbata a inda take fa saufa tarani dutsen an ce hasken ubangiji bai wuce hudin allura ba dutsen tardaddage dutse ta yi me? dutse tardaddage ta watsi ubangiji annabi musa ya faɗi sa'ikan sume da ya tashi me yayi sai tuba ga Allah da ya tashi sai me sai tuba ga Allah Allah ka ba mu da sauki alkalamu amma ya muke da lokaci ne da saura ko kuma الكلام قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما كغني ubangiji yayi magana da annabi Musa magana ta gane ubangiji na magana wa annahu ta'ala lalle ubangiji mai kowa mai komai yana magana maganan nashin shine qur'ani Allah ya ce ku yi kaza ku bar kaza ku yi kaza ku bar kaza Allah ka bamu da sauki kamar da mafita ita wannan duniya din da rayuwar da ake yi a cikinta da wanda in ka mutu za ka je ka samu daga nan za ka gina ta inda baka gina ta daga nan ba ko to asara ta zo ta same ka kawai ta gama saboda me saboda ƙarfi na jiki ko ƙarfi na dukiya ko ƙarfi na siyasa ko mulki ko ma na me duk kafin a yi shi a yau an yi shi ba yau ba duk abunka ba kai fir'auna ba baka kai fir'auna karfi ba ta mulki da yace duk wani ɗan namiji a yanka shi to waye sai ce a sai dai ubangiji da Allah ya sa annabi Musa zai zo a gidan kuma zai kusar da wannan mulkin a gidan ya tashi kuma a gidan ya kusar don ubangiji shine fa'alul lima yurid mai aikata abin da ya ga dama Allah ka bamu da sauki Allah ya bamu ikon tattala abin da zamu iya tattalawa kafin mutuwa wannan rayuwa da muke yi ta yau da gobe Allah ya hana tattalin jaye mu manta da goben mu kiyama da abin da ka faɗa da abin da ka aikata daga bai da koma me sai an tambaye ka tabbas to ranar tambaya Allah ka ba mu ikon amsawa cikin sauki duk abin da zai zo ya ja kafar mu mu rasa imanin mu a rayuwa da muke ciki don tattara lahira Allah ya hana mu ganin sa shugabanni da muke rayuwa da su waɗanda Allah ya ta'allaka janibin rayuwar mu a gurin su to wannan haka Allah ya ga dama ya zaba lokacin da kaga abin da baka so to kai addu'a ubangiji ya ma sauki ya fi ma sauki duk lokacin da kake zagi ko wani tsinuwa ko mai daman ka tsine baka san me a bakinka ba kuma sai matsala ta ƙara faruwa in ya cuce ka naira goma to sai ya cuce ka talatin kuma har ga na kasu ne jiwe sauye same ka wannan matsalar ta jawo muka ɗau kusan wata ba a darasin nan ubangiji Allah kada ya sake maimaita mana irin wannan saboda me na ji maganganu da yawa akan cewa yayane ne tafiyan ta zama haka menene ne mata daga gidaddaci abun da abun mamaki kwarai kwarai saboda me saboda ai su suna ji su ma ba nan wata take turu tambayoyin sun fi biyar ma gida ni yanzu na manta ne ma da su da mun zo mun karanta su akan littafin da muka gama a hadari yanzu ga shi har mun shiga halin misali amma in Allah ya tunatar da mu wani sati za mu ɗauko su mu karanta kila ko suna sauraron abin da suke nema na amsosi ubangiji Allah ya ba mu sa'ar rayuwa kusa ko nesa wayannan su ne siffofi guda ashirin da mai littafi ya rubuta su ya ɗauko a maimakon ya yi hujja da su wurin maganar shi na farko cewa al'imanu billahi a cikin imani guda shidan nan kwaya ɗaya ka ɗauka yanzu shafinmu nawa muka ɗauka san shafi biyu muna tafiya akan ɗaya ko to akan kalmar nan kwaya ɗaya ce muka yi kuma allah da ba za mu ma wa littafin sauri ba don mu gane me ne ake nufi ba don mu gama ta shi ne damuwarmu ba amma idan har mun gama ka iya abin da yake ciki ai ka huta amma in ka zamanto ka iya kawai eh na sauke na iya hadari ma na iya shumawi na iya iziya waye risala daga na har mu dawwana da kubra duk ya iya amma ba zai iya maka hukunci baki yanzu ba to ai ba ta yi amfani ba ba ta yi amfani ba sam sam sam ba ta yi amfani ba abun ba larabci ko turanci bane sam kawai me ake so a aikace ne in sallah ta baci kaza kaza ne za a yi mana in kaza ya faru kaza ne za a yi shikenan ai shine abin da ake nema din Allah ka bamu da sauki game da mafita tun akwai tambaya ɗaya ko biyu sai mu amsa biyu sai mu tsaya daga nan ina ganin kamar lokacin ya kawo jiki dan abu ne yau da gobe ba za mu dinga cinye lokacin a darasi duka ba Allah ya bamu saukin rayuwa ya zaunar da kasar mu lafiya da mana mu fita kusa da nesa na'am
ayyuan guda 20 eh
nan zo za ki mai za a kasu za a kasu ne ko kuma a wadda ne da fi haƙi da alaƙin da eh da ya tashi sai ya yi wani abu daga ya ce alkalamu ya kawo maka hujjan to sai ya tattara sauran guda goma sha hudu ga tun daga na goma sha hudu sai ya hada su wuri guda sai ya lissafo su kawai ya ajiye saboda me yana ganin waɗannan ayoyi da ya kawo maka da hadisai sun ishe ka hujjoji na gane cewa ubangiji shi kaɗai za a bautatawa ko yin imani da ubangiji shi yasa sai ya hada su wuri guda idan Allah ya nuna mana wani sati za mu tashi za mu tashi abubuwan da suka koru daga waɗannan ashirin din insha Allah sai dai muna da magana a kansu kuma sai a tambaya wato ne ya tsarin abin da nake so Mm, da Allah ka sarki an an jera su daga na sha hudu zuwa har na shirin eh kuma kuma abin da ya zama to kaga ƙadirin mai iko ne eh kamurido Mm.
daga ta ya kasance tsakanin waɗannan sunonin ubangiji din eh a a yi mana su na gane abin da kake nufi kar mu hada shi kamar yadda mai littafi ya hada ya wuce mu dauko su kowane ɗaya su ma mu fassara su gwargwadon hali sa'an nan mu wuce wannan ba gaskiya ne in Allah da mun ka zo wani sati abin da za mu tashi akai na sha hudu sai mu kai su har 20 din sa'an nan sai mu shiga mustahil din mustahil din shine duk abin da aka kawo maka anan to kishiyar ta ake kawowa tunda kishiyar ta ne abu ne zai mana da sauki darasin ba zai zama guda biyu ba insha Allah Allah ya bamu da sauki ya mana mafita kusa ko nesa wannan littafin kuma da muka fara ubangiji Allah ya sa yanda muka ga bayan wancan shi ma Allah ya sa mu ga bayan shi lafiya ya sa abinda duk muke karantawa a ciki ya bamu ikon aiki da shi na koruwa ko hani ya ubangiji Allah ya bamu ikon bari ko wani abin da yi kama da haka Allah ya bamu lafiya da zama lafiya ina ga tambayan ku a dai mata isa kawo rabin su yi kuma saboda mai kara suna rubuta wannan karatu da wuya da Allah shi wani wanda yake karanta da mai Allah ka saka masa da alkhairi Allah shi ma tsara ainihin masa basira da kuma ainihin a tsara fahimta wajen karantar da mu ko kuma Allah ka ba mu ikon yin aiki da abin da aka karantar da mu